والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yanzu musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau da cikin wannan yini na talata wanda yake 26 ga watan biyar jimadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku ke da daga haihuwar isa ta maryam alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun dai sake haduwa cikin wannan masallaci na kofar arewa dan karatun littafin muktasarul akbari in ba manta ba kuma wannan shine zaman mu na uku kuma karatu na biyu a cikin littafi din zama na farko mun karanta muqaddima ne wanda ta shafi tarihin mawallafi din na biyu kuma muqaddimar shi ne littafin wanda ya gabatar da waɗansu latuffa wani tsari da ya dace mutum ya kiyaye a rayuwar shi muka karanta farkon abin da ke wajaba akan mukallafi shine inganta imani shi ya san abin da zai gyara farillan dole su ne farillan aini kamar hukuncin sallah tsarki azumi ya kuma sake gaya mana cewa dole ne mu kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki umarni da hani mu yi umarnin mu kauce wa hani mutum ya zamanto yana mai tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki muka lissafa shuruɗan tuba guda hudu yin nadama alkawarin ba za a sake aikata wannan zunubin ba cikin abin da yawa mutum guntu na rayuwar shi sannan mutum ya bar sabo din in yana cikin aikata ta in haƙƙin dan adam ne a maida masa wannan haƙƙi bai dace mutum ya jirkinta su ba kada mutum yake cewa shi sai Allah ya shirye ni malam yace wannan alama ce ta tabewa ko rahin arziki da tabewa da take kanta Allah madaukakin sarki ya tsare mu inda za mu tashi karatu a yau sai mana yake cewa wa yajibu alaihi ya dai wajaba akan mukallafi shine mutumin da muka ce ya balaga kuma hankalin shi yana nan a tare da shi to shi wannan balagaggen mai hankali mala yake ya wajaba a gare shi shaydu lisanihi tsare harshensa tsare harshe wajibi ne akan mumini to ga me zai tsare harshen nasa sai ce min al-fahsha'i wal munkari والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويبه بغير حق شرعي أبو وأبوكم ولا تفت واجب مسلم يطري حرشنسا أبو نفر قوتي هنا الفاشا duk inda alfasha take to wajibi mutum ya tsare harshen shi wa yajibu alaihi hifdhu lisanihi min alfahsha'i ya tsare harshensa daga alfasha menene alfasha shine abin da shari'a ta ambata mana wannan abun mummuna ne ko kuma duk abin da hankali da shari'a suka yi ittifaki wannan abun bai da kyau wani abin da ake kira alfasha ko da ba alqur'ani ba hadisi in ka samu dattijo kammalallen mutum zai gaya maka wannan magana da take ba ta da kyau ba ta dace ko da ba qur'ani da hadisi wani abin da ake kira alfasha to in dai magana ta zaman to alfasha ce wajibi ne mutum ya tsare hankali sai ce wal munkari da kuma munkari menene munkari shine abin da shari'a ba ta san shi ba duk abin da addinin musulunci bai ba shi ba gurbi a alqur'ani bai ba shi ba gurbi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to tattauna wannan abubuwan tallar waɗannan abubuwan faɗar su a bakinka wannan abun baya dacewa da haka kenan in dai magana ba ta da tushi a Qur'ani magana ba ta da tushi a cikin hadisi ba wani amfani cikin faɗarta wannan magana munkari ta zama mummunan abu to wajibi ne mutum ya tsare harshensa kada ke tsawon bakinsa cikin shi sannan yace wal kalamil qabihi da mummunan zance abin da bai da daɗin ji kamar zage zage gurin bahaushe bakaken maganganu banza shashasha dan ƙauye kazami ko to irin waɗannan munanan zantuttuka mutum ga ɗan uwan shi ko ga abokin shi ko ga matar shi wajibi ne mutum yake tsarewa su daina yawan fitowa ta bakin mutum bai dace ba yace wa aimani falatu da kuma rantsuwar saki dan so saki malamai kashi biyu suke bata fassara duka daga cikin fassarorin guda biyu kuma wajibi ne mutum ya kiyaye su jado da suke cewa ta fi fitowa zahiri ita ce sakin miji ga matar shi to mutum ya daina yawan rantsuwa akan sakin matar shi wannan laraba su suka fi kowa wannan yawan al'ada ne in ka zai ga yara balarabe ya haɗo maka kayan abinci ya aji a wani fabbal kace masa wala alhamdulillah alhamdulillah shukran barakallahu fika sai ce maka alayya salaka a na gode na gode Allah ya saka da alkhairi saboda wai yana so nuna maka ya damu ka ci sai ce maka alayya salat wallahi sai na yi saki shine ma'ana alayya salat in dai baka ci wannan abincin ba to wallahi sai na saki matata shine ma'ana alayya salat saki ya hau kaina in ko ban yi kaza gobe ba alayya salat in dai ban yi kaza gobe ba to akwai saki a kaina saki ya hau kaina to za ka kalmar saki tana da yawan fita a bakin ya sa malaiki ta to wannan abun bai dace ba musulmi ko mukallafi yake yin fita daga bakin shi yar karamar ne nace mutum ake tsakanin miji da mata sai ce wallahi in na ƙara gani kin yi kaza na sake wallahi in kin yi kaza sai na sake abin da bai kai ya kawo ba ake ambatan saki a gurin bahaushe ko kuma turin tsuwar da larabawa suke in suna so a aikata abu wannan duka bai dace ba a garin mukallafi in na ƙara ji kin da ki yaro ko na ƙara ji kin zagi yaro wallahi sai na sake ki kuma sai ga tsaye sai ya gitta ta da giyaran a gaban ka ko ta zagiyar a gaban ka kuma ka manta da kace wallahi sai kai sai to kuma la malamai suka ce duk sakin da yake mu'allaf ne sakin da aka rataya shi akan wani abu in abun fa ya samu to daga lokacin saki ya saku ba bukatar ka mai ne in na ƙara zuwa kofar gidan nan na ganki tsaye tana da yake nan ko na sake da kana kaje babur sai Allah ya jarrabe ka idan ka tsaya kofar gidan sai saki daya fara aiki in akwai na biyu yanzu ka cike na uku to shi yasa malaiki ta to saboda hadarin da ke cikin abu sai yake ta to ita wannan rantsuwar ta saki ko dai na Laraba wallahi sai na yi saki alayya tsala ko yawan ambatan saki da ke furta a bakin mu wannan bai dace ba take gudana a bakin mu kallafi ina imani tsala na biyu kuma nake nan malamai suna ba ta fassara guda biyu fassara ta biyu kuma ita ce rantsuwa wadda take aimanul ghamuz rantsuwa kawai take mara kima ba a ruwa manin ga musulma imanin lagawu rantsuwa ta gau lagawu tun magana za ka faɗa wallahi sallahi gobe za mu je kano wallahi a kano na gawa ne wallahi an yi kaza da kaza wallahi yau an mana lacca wallahi ko mene da yawan rantsuwa tana fitowa ta bakin mutum har ya zama to kamar sunan Allah bai da kima akan harshen mutum to wannan ma baya dace duka suna bata ma'ana da annabi salat amma dai fassara ta farko ita ce ta fi dacewa da menene aimanin salati da haka yanzu mun samu abubuwa guda hudu alfata abinda shari'a da hankali suka ittifaqi bai da kyau munkar abinda ba san ba gurbin sa cikin shari'a kalamul kabih zance mai muni amani salat ranko saki sai ce wanti harin musulmi da kyarar musulmi tsawa ga musulmi wannan haramun ne a har yanzu yana furta tsawa bai dace ba kake tsawatar musulmi fa amma da yatima fala tafahar wa amma sa'ila fala tanha hatta mutum roƙon ka yazo almajiri da ake ganin shi wulakantacce ko mara kima ko mara daraja a idan mun yake magana ba wajen Allah madaukakin sarki ba to shi din bai dace ba ka tsawace shi ko ka kyare shi ko ka ga mai karamin karfi kamar tsawa ka kyare shi wannan duk bai dace a gurin musulmi ba sanai ce wa ihalati haka nan wulakanta musulmi haramun ne wane ai wane banza ne dan kauye wane ne ake da shi ai wane bai da hankali ai wane ina da ma fara sakawa kwakwalwarsa ba ta aiki ko abin da kake da bukata a yadda wai ba ajin ku bane ba so ban burin ku bane ba ajin ku ya fi nashi to duk kalmar da za ta nuna cewa akwai kaskanci ko akwai wulakanci wannan bai dace ga musulmi ba kuma kalmar wulakanci ko ba da misali ba kowa ma ya san menene wulakanci ko wani lokacin da sauna kuke kawai wani sai tsau bakin ku a wallahi ni ma lokacin an yi kaza da kaza kowa yanzu sai kalle shi sai kai da kai ku ci gaba da zai ma'ana kin wai daga wannan kun sallame kada sake sa baki ba ku ban ku bane ba to wani dan abin da zai ji na damuwa a cikin rai to haramun ne ba dan uwanka musulmi ita ce ihana wa tabbihi da kuma zagi shi zagi a gurin musulunci shine ka gaya wa mutum kalmar da ba ta dawowa kalmar da take dawowa ba zagi bace ba shine ka gaya wa mutum kalmar da za ta zauna a jikin shi wani ma'aukaci ne wani kazani ne wannan kalma ba ta dawowa amma ka ce mutum maki na maguzanci wannan ita ce in kuma mutum ka masa bai raba ba ka zagi mahaifanka ko in ya raba kuma bai kowa ya zagi nasa mahaifa to amma ka gaya mutum kalmar da ba ta dawowa wannan ita ce bakar magana bai dacewa ka gaya musulmi banza dan kauye kazani jahili dakiki ko to irin waɗannan kalmomin su ne zagi a wajen larabawa to ba a so ake gaya wa mu wata kwifihi da kuma tsoratar da shi awa mutum abin da zai tsorat ko da sunan wasa ko da sunan warki ko kuma dai kawai dan a yi dariya a yi raha sai mutum ya kawo ka yi shigar aljanu ka zabure ya fita da gudu wani lokacin ya ji ciwo wani lokacin ya yi tuntura wani lokacin ya ihu ya yi ƙara wannan duk bai dacewa da musulmi fi gairi haƙƙin shar'iyyin in ba tare da haƙƙin shari'a ba wannan haƙƙin shari'a ce kawai take sawa a tsorata mutum amma in ba da haƙƙin shari'a ba ba a tsorata mutum mutum yana kesa dokokin Allah yana karya dokar addinin musulunci yana wa musulunci karan gabe to a wannan sai a tsoratar da mutum sai a mai kashi mutum ya ba keta ta unguwar ko ya yi sabulanci ko ya ruko yar yarinya suna tafiya suna kafafa ba ba su yaran su gani to a samu ne kafin har ya taka masa birki sai daga masa mai mai kai in na ƙara gani ka biyo tana wallahi sai mu haɗu ba ka kashi kuma ka take gaba wasa a fuskar ka to nan gaba in ya kawo yarinya sai ya canza unguwar ba lalle bane biyo ta unguwar ku to wannan akwai hakkin shari'a dan ku tsoratar da mutum ba laifi ko mutum ya kwaso babur a guje sai ku tsaya akan titi da itatuwan ku in ya tubirki ki sai mu ƙara ganin ka wannan itatan sai mun ƙare shi a kanka Allah ce mace ku yi tsorata shi kenan wannan babu laifi a ciki in dai ba haƙi na shari'a bane ko abin da yake maslaha bai bai dace a tsora a tsoratar da musulmi akan shi ba wa tahwibihi fi ghair haqqin shar'i da haka ana sai ba mu gobobi guda takwas wanda ya dace lalle mu kallafi ya tsare harshen shi Allah ba mu ikon tsarewa sai tsallaka zuwa ga wata gabar sai ce wa yajibu alaihi ya dai wajaba akan shi wannan mukallafi din hibbu basarihi tsare gane shi mutum ya tsare idane shi shi ma amana ce ta Allah madaukakin sarki ga me zai tsare ganin shi sai ce anin nawari ila harami daga duba zuwa ga haramu duk abin da yake haramun ne to wajibi ne mutum ya tsare idane shi tun ne za ka kalla akwai abubuwan batsa abubuwa na haramu mutum ya tsare littafi ne akwai abubuwan batsa ciki ko hotuna marasa kyau mutum ya tsare kanshi a'a wayar ka sai ka buɗa shafikan batsani wajibi ne ka tsare idanunka duk abin da yake Allah madaukakin sarki ya haramta kana cikin mutane baka cikin mutane kana gefe a ɗakin ka wannan idanun naka haramun ne akan ka ana da wazama ana kana da amana Allah madaukakin sarki sai ka tsare shi kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka tsagawa mu'minai su rike idanunsu su tsare ganinsu ka idan su yake kallon abin da Allah madaukakin sarki ya haramta da haka duk abin da yake haramun ne ka tabbatar Allah ya hana to kar ka kalle shi wala yahillu lahu malai sai baya halatta mashi an yanzura ila muslimin mutum ya yi duba ga musulmi ma'ana da kalli dan uwanka musulmi bi nawaratin tu'ubihi da kallon da zai cutar da shi illa an yakuna fasikan sai idan mutumin ya kasance fasiki ne to wani irin kallo ne ke cutar da musulmi ko ke cutar da mutum akwai harara a ciki ko mutum yana shigowa ko ka daga ido ka galla mai harara hin jikin sa ya dau mai kenan sun zai zare ido to duk kallon da kasan zai aikawa mutum sakon da ba na zaman lafiya ba in dai mutum ya amsa sunan musulmi to haramun ne ka masa irin wannan kallo din wala yahillu lahu bai halatta mashi an yanzura ila muslimin ya yi duba zuwa ga musulmi bi nazaratin tu'lihi da kallon da zai cutar da shi illa an ya kuna fasikan sai idan mutum ya kasance fasiki ne fa yajibu ijramuhu to anan wajibi ne ma ka kaurace mashi ba wai harara ba a in dai mutum ka tabbatar fasiki ne to ba a buƙatar zama tsakanin kai da shi la tusahib illa mu'mina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka abokan kowa ya zama to abokin zaman ka ne ya zama to abokin mu'amala ka ne haka idan mutum ya kasance mumini ne wanne ne kuma fasiki shine mutumin da ya tsallaka ke dokokin Allah madaukakin sarki ko mutumin da yake aikata dokokin Allah mashayin giya ne dan zina ne dan duwado ne makaryaci ne ya mai da ƙarya ado a'a mai ne maciyin amana ne ya yadda wannan tambarinsa ne baya kyankyan musu wani alama ce ta fasikanci to in dai ba da maslahar yi mashi wa'azi ba maslahar yi mashi gyara wajibi ne ka kaurace mashi ina ce fa yajibu hijranuhu wajibi ne mutum ya kaurace masa sai ce wa yajibu alaihi bayan haka dai wajibi ne akan mukallafi hibbu jami'i da warisihi ya tsare baki ɗayan gabban shi to ai kamar ya kare lissafin gabbai din ya faɗa mana baki ko ya faɗa mana ido kuma zai ce mutum ya tsare kuma dukkanin gaban shi to me ya saura kuma ko akwai saura ta gaba da na akwai akwai kafa ko kafar ka ka dauke ta ka taka ka je gurin da ake saban Allah madaukakin sarki da akwai farji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da yawa akan farji duk wanda ya tsare abin da ke tsakanin cinyoyin shi guda biyu da abin da ke tsakanin bakin shi ko tabansa guda biyu wannan Allah madaukakin sarki ya maka alƙawarin gidan aljanna ita ce maganar zina ko maganar neman dabobi ko maganar mutum ya nemi namiji dan uwan shi duka wannan ana yi ne da gaba ta farji to hidima mala ya dunkule maka sauran duk gaban da ke jikinka kamar hannunka al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi hannunka to kare zaman to akwai cutar musulmi da shi ko ta hanyar duka ko hanyar a tuka shirya musu abin da zai cutar da shi ko ka sa ka tace zuciyarsu ko ka sa ka kawar da abin da yake na maslahar su ne wannan duk wata gaba ta jikinka kar ka yi amfani da ita wajen cutar da musulmi ko cutar da musulunci ya sa ce maka to a dunkule da ba ya bi gaba bayan gaba ba duk wani abu da ke jikinka to akwai amanar mar Allah madaukakin sarki ka tsare shi yasa mu a ranar alkiyama Allah ya baka labarin cewa waɗannan gaban za a ba su dama su yi magana duk da su ne za ka yi magana ko za a yi saban da su da Allah ya ce ayyuma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum za mu rufe bakin su hannu yayi magana kafa ta ba da shaida waɗansu suna cikin gaban da ake takawa a jirgin gurin laifi ko a yi laifin da su sai ma da ya maka to duk wata gaba ta jikin ka kai kokari ka tsare kar ka samu Allah madaukakin sarki da ita sai ka wata gaba ta hadisi da yace yace wa ayyu hibba lillahi kuma wajibi ne mutum yayi so dan Allah madaukakin sarki in zaka so mutum ka so shi dan Allah wani aminin ka ne kana son shi me yasa kake son sa to ya zama to dalilan da zaka faɗa dalilai ne na addini wallahi ina son sa dan mutum ne mai son Allah ina son shi mutum ne mai tsarewa sallallahu ina son shi mutum ne mai son karatun alkur'ani ina son shi mutum ne mai son sada zumunci ina son shi saboda mutum ne mai taimaka wa mahaifan shi a mutum ne mai zumunci mutum ne mai son ƙananan yara waɗannan duk abubuwa da suke da alaƙa da ne suke da jigo da addini dalilin da zai sa a zo mutum suna da yawa amma kowane ɗaya daga cikin dalilin da za ka ɗaga ya zama yana da gurbi a cikin addini to in za ka so mutum dan Allah wannan ka cika ka'ida ta addini ta soyayya Abdullahi da Umar wata rana wani mutum ya same shi sai ya ce mashi wallahi iddi uhibbuka fillahi da na rantse da Allah ina son ka dan Allah madaukakin sarki to kai da in ka ga mutum haka sai ka ga masa shi kuma a habbata Allahu allazi ahabbta ni fi Allah da ka so ni domin shi ina fatan shi ma ya so ka ina malamai suka ce ba wai riba bace ka ce ina kaza riba a ce ma kana yin kaza ba riba bace a rayuwa ka ce kana son Allah ba riba ba ce a rayuwa ta ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a'a ribar a rayuwa Allah ya ce yana son ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana son ka kowa zai fice yana son Allah madaukakin sarki har arna da musulmi kowa zai duniya yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har dan bid'a har ya fada da sunna har da son sunna din amma ribar hina idan an tashi a ranar alkiyama Allah ce ina son ka saboda kawo Allah madaukakin sarki abin da ya dace manzon Allah ce yana son ka saboda ya ga tambalin sunnar shi ka zo da hifinin alkiyama to wannan ita ce inda mutum zai tsiri ba yasa Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuna son Allah madaukakin sarki aka ce da manzon Allah ce to mu bi shi in kuka bi shi to sai Allah madaukakin sarki ya so mu ba wai daga mun ce ba muna son manzon Allah ne kuma Allah zai so mu a'a in muna son manzon Allah muna son Allah to sai mu bi manzon Allah sau da kafa duk bid'a ba kauce mata duk sunna mu aikata ta to sai Allah madaukakin sarki ya so da haka malamai suka ce kenan ba wai ka faɗa da bakin ka bane riba a'a me za a ga maka ne riba da haka jona mutumin da yace Allah dan Umar yace wallahi ina son ka dan Allah to Allah dan Umar bai dauke kai kalle ni kuma wallahi ina kin ka dan Allah kuma kowa na da lada kai na da kana so na dan Allah yace ni kuma wallahi ina kin ka dan Allah yace me yasa sai ce masa saboda kana da kaza da kaza sai ya gaya maka wasu laifukansa cikin addinin musulunci wata kila sai ya zama so sanadiyarsa ko sababin me sababin ya gyara da haka ba mu jamala a tsarin addinin musulunci mutum kan ta'adda ne mai sabo ne sai na ce sun yi abota da shi sai ka ce mashi a'a ya ba ka kyauta ka ce ba na ya ma ce abin suka kici ya ma ɗinki ka ce ba za ka sa ba ya ga ita ka ce ba za ka amsa ba wai ma da me yasa duk abubuwan da nake sai ka ce masa saboda na ga ba ka kunya sabon Allah madaukakin sarki in Allah ya taimake shi ya gane kai ka mashi wane ya masa wane ya mashi to in Allah ya taimake shi ya gyara kun ci riba ku samu dan uwa ku kuskure ku gyara ya bar wannan kuskure ita ce riba a cikin rayuwa da haka dai gaba ta farko shine mutum ya yi so in zaka so mutum ka so idan Allah madaukakin sarki yawancin mu nan cikin nan duk muna da aure ko me yasa ka aure matar da kuke zaune a samu wani dalili na addini to kawai mar'atu li arba'in ko ana auren mace dan abubuwa guda hudu amma dai manzo Allah ya ce fa alayka bi zati dini kai baki ya daka ko menene yasa ka auri matar ka ya zama to dai akwai jigon addini a cikin ta gaskiya ne na kalla a matsayina na dan makaranta ban fara aiki ba ko matan nan tana da Allah ya rufa mata asiri kuma ta nuna tana so na kuma dai Allah ya taimaka maka mai tsare sallah yanzu dai ka samu abu na addini ko to plus one abu ne ka hada ka rike amma tsagwarar dukiya sai sa za ka aure ta a wannan daga gare ba maki sai ka samu nadama amma dai zaman to akwai addini me yasa ka fi jin wani ya kwanta ma a zuciyarka cikin ƴaƴanka saboda duk cikin ƴaƴana ya fi kowa fahimtar addini da rike addinin musulunci da hannu da kai kwakwal kokarin tabba tabba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da kuma sai ka tallata abinin abin ba abini ya fito wa an yuhibba lillahi wa yabghada lahu kuma kai fihi dan Allah madaukakin sarki in ka tashi fihi kai fihi dan an taba Allah madaukakin sarki afon wa ya buga lahu yayi kiyayya dan Allah in zaka ki mutum to kake ki dan Allah madaukakin sarki baya san Allah baya son dokokin Allah madaukakin sarki fada yake da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ki yi saboda wannan daura bidi ayin da yake ki yi saboda wannan wa yarda lahu in zaka aminci kai aminci da mutum wani amini na ne to zama to wannan amincin dan Allah madaukakin sarki ne wa yaghbaba lahu kuma kai fi dan Allah in an ga ranka ya ɓaci to a ga saboda an taɓa Allah madaukakin sarki ne ran naka ya ɓaci amma ne yasa Aisha take faɗa mana cikin hadisi take ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa dukan bawa ba ko ba da sa ko wani da hannun shi ko bai taɓa yin fushi ba saboda an taɓa yi amma fushinsa saboda an taɓa Allah madaukakin sarki ne in ka ga manzon Allah ya yi fushi idan ya yi ja yana kumfa to Allah madaukakin sarki aka taɓa shi yasa wata rana wani mutum ya dauke bada labari sai yake cewa wallahi ina son fita sallar asubahi amma wani ne yake hana ni in ya fara karatu tiryan tiryan har kama da yana jita zaki kira ka sun gunna sai ce wallahi yasa bana son fita sallar asubahi har bai magana ta faɗo bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ai kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fihi yayi fada yace ayyuhan nasu inna minkum munafirina minkum munafirina ko minkum munafirina yace jama'a a cikin ku akwai masu korar mutane daga addinin musulunci akwai masu hana mutane su karɓi addinin musulunci yace daga yau to duk wanda zai jagoranci mutane sallah to ya sauka sallar shi fa inna minkum da'ifa wa saqima wal kabira wa dal haja a cikin su akwai mai rauni akwai babba akwai mara lafiya akwai mai bukata a layin albahi yake da ke da dan kuɗi da fito zai sallah a zahar kuma kai da ka fara karatu har kake nan gaba kai kaga sai ga kenan kafin ya kare ba ma har an kira sunansa an kira sunansa an kira sunansa an wuce wata kirba zai samu albahi gobe ba wata kirba ga ma kuɗin da kirba ya tafiya duk an tattare mutane a bayyana da haka to a cikin su akwai masu bukata sai ka takaita sallar daidai gurgudu wannan ne dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Usama bin Zaid yazo Allah ta'ala yake yake ta wallahi na tsaka wani arni sai daga ɗaga hukumomi zan tsara masa sai yace la ilaha illallah yace ni ko sai na kare kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai yace a qatalta hu ba'da an qala la ilaha illallah ka kace shi a bayan yace la ilaha illallah ya dinga mai da karma sai da Usama ya ce ina ma ban musulunta ba sai a bayan wannan yakin saboda sai inda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ganka in zaka yi fushi za ka ga bacin rai to a ganka saboda an taɓa Allah madaukakin sarki ne har na san addinin musulunci ta'addanci yan bid'a sun soki sunna an hana wani abu na addinin musulunci ya rugudu ruwa to a ga kayi baki kayi jan ido kayi fada kayi surutu ka rubuta saboda me ba da kariya ga addinin musulunci a nan fishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to in kana irin waɗannan fishin to a nan ne fishin ka zai zama to dan Allah madaukakin sarki don abubuwan guda hudu na malam yanzu safa so kiyayya aminci sihi in ka yi su dan Allah madaukakin sarki sai manzon Allah ya ce duk wanda ya samu wannan fakadis takmalal imana duk wanda ya cika waɗannan guda hudu to ya cika imani tsantsan da tsantsan ko ne na ɗauke da 25% kenan in dai ka cika wannan to imanin ka ɗari bisa ɗari ne soyayyar ka dan Allah kake kiyayyar ka dan Allah amincin ka dan Allah fushin ka dan Allah to duk wanda ya samu wannan ya cika imani sai ce wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar kuma wajibi ne ga mukallafi ke umarni da kyakkyawan aiki da ke hana ga mummunan aiki wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wajibi ne cikin musulmi a samu wata tawaga suke umarni da kyakkyawan aiki suke hana ga mummunan aiki da Allah ya ce mu ne ba mafi khairin al'umma sai ce menene ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ma'ana kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi sai ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar da aka la'anci Yahudawa da Nasara me yasa aka la'ance su sai ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu yatadu sai ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba sa hani ne akan mummunan aikin da suka aika mutum na ta'addanci na ta'asa na barna amma ba sa kai kanu zama da wannan yasa da Yahuda da Nasara Allah ta Allah ya muku albarka da haka to dan kar Allah ya tsine mana albarka dan kar annoba ta taso mana kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wallahi ku yi hali ga mummunan aiki ku yi umarni da kyakkyawan aiki kin kafin Allah madaukakin sarki ya taso musifa a kanku salihan bayan ku ke ɗaukar hannu suna addu'a Allah madaukakin sarki ba zai karɓa muku ba da haka to in ana so a zauna lafiya ina a samu mutane suke faɗin kyakkyawan aiki suke hana mutane mummunan aiki to sai a zauna lafiya yasa sai ya haɗe mana sai kita lallai wajibin musulmi ne yake umarni da kyakkyawan aiki yake hani ga mummuna man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi ka hana da hannunka ka hana da bakinka in an ki karhedin zuciyarka ta gunzuma ranka ya baci wannan yana alama ta akwai imani amma ana barna zuciyarka ba ta jin komai kana tafi shagewa ta lalawa da wani ruwan tana aiki a yanzu mana ke da tafi kike ce ko ya baka labari ya fara da mata uku har ya samu albahin sa kotar kaza je ya fantama har aka yi kaza ka yazo baka labari ya mutu ka ashe na gaskiya la kana jin dadin ka gaskiya ne wallahi sai go lokacin ku kaga raman yan gobe kaga wannan duk wani abin da ake ma'ana ko abin da zai kike a zuciyarka ko arna turawa sun tafi can sun yi barbar su mazinata da yan iska kuma sun tattaro sun sa ko kuma ka ji ka ɗauko ko za kara kun zo kuna zuwa kuna kallo ko ta arna ta je ta higa ta tsire ta fuska hoton ta samu kuɗin da ko ta iskancin ta kuma kai ka ta taro ka zuba a wayar ka ma'ana kenan sabon Allah da aka yi kai bai da kai kamar maburke kai shekara da abin kallo a ciki to wajibi ne lalle mutum ya kasance yana ne yana umarni da kyakkyawan aiki yana hali ga mummuna kuma in kun aikata mummunan duk matakan da zaka dauka na hanawa ka hana ƙarye dai zuciyarka ta zama to ne ba ta son wannan aiki din Allah madaukakin sarki tsare mu gaba ta gaba sai ce wa yahrumu alaihi al-kadhib wa yahrumu alaihi al-kadhib ƙarya ta haramta ga mukallafi me take ƙarya ne hadin abin da ya saba wa zahiri yau da rana an yi ruwa a gume dukkan kuma kuma san ba a yi ruwa ba ko wannan labarin ne ƙarya to duk magana da ka faɗa zai kama da wannan ita ce ƙarya to haramun ce a addinin musulunci wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an masula duk abun da baka da ilimi to Allah madaukakin sarki yace karka furta kuma karka bu baye karka faɗa abin da baka da ilimi a kai shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa iyyakum wal kadhib ina hana ku da ƙarya sai yace fa innal kadhiba yahdi ila al domin ita ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci barna wa ilal kujura yahdi ila an fajirci kuma in ya rike hannun mutum to ba zai saka ba sai a cikin wutar jahannama yace wala yadalu rajulu yakzibu hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum ba zai guje ba yau ƙarya gobe ƙarya jibi ƙarya haka an rubuta shi wajen Allah madaukakin sarki wani dan wani jikan wani dan gari kaza na unguwa kaza makaryaci ne da haka aka da kiran ka ranar lahira haka za a rubuto ka kai makaryaci haka za a kira mutum hatta yuktaba inda Allah kazzaba mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin hadisin Usama dan Zaid yace da ya zo wuta kawai sai tada wani mutum yana zaune ga kuma wani katon mutum a kan shi da wani kulmo ana sa a cikin wuta sai kulman ya yi ta ya ɗauka ko ya alluma masa anan jikin kuncin shi in aka nutsa sai ya fito ta kiyar da haka in ya zaro kulman ta gefen hagu sai sake danna shi a gefen damar shi in ya nutsa da dama ya zaro tuke sai sake mai dani amma aka lima a nan kafin a zaro a lima a nan nan ya manne haka suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani sai ya ce man hala man hala wani kuma waye suka ce mashi in tsalik in tsalik a ƙarshen hadisin sai suke gaya masa wannan wanda ka ji ana mashi wannan azaba cikin kabarin shi ne fa a cikin mafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ta alkiyama sai ce mutum ne kawai zai tashi sai ya sharara ƙarya kafin a jima ta haɗe sassanin duniya wai ba kun ji abin da aka yi ai wallahi jega ya ce kaza ko Buhari ya ce kaza ko Jonathan ya ce kaza ko kuma ya san ƙarya yake kafin a jima an rubuta a Facebook an rubuta a Twitter an rubuta a ina ne kamar ki kaɗan na Sudan ya ji na Najeriya ya ji na Amerika kafin minti kaɗan ta haɗe ko ina ko ya ga kafar yaɗa labarai ya kala da ƙarya ta sirrin su ne Allah madaukakin sarki ke musu wannan azaba tun kan Allah madaukakin sarki ta kiran kiyama Allah ta tsare mu da haka kenan duk nau'in ƙarya ta wajaba ta haramta kenan ga musulmi tun da ce wa ya arifu alaihi alkabi ko ƙarya haramun ce duk ƙarya ta haramta kenan ko ko akwai mai dama dama wace kenan na'am na'am na'am na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ummu Kulsum har gidan uku ba ibn Abi Mu'aydin sai ki ta laysal kazzab as-sa'i bayna an-nas aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam fayunhi khairan aw yaqula khairan ba makaryaci bane mutumin da ke kai kawo tsakanin mutane dan ya isar da alkhairi ko ya faɗa alkhairi ko dan ya haɓa alkhairin da ke tsakaninku ko ya faɗa alkhairi wannan mutumin ba makaryaci bane wannan bukatar musulmi suka ittifaki ya ta wannan gaba musulmi sai ya kara ita kuma in musulmi take ta ban taɓa ji manzon Allah ya halasta ƙarya ba sai a gurare guda uku filin yaki tsakanin mutum da matan shi ko har bayan rajuli wal mar'a ko kuma fi sulhi ko fi islahi bainan nasi a filin yaki wannan ba da shi a yi ƙarya kai da Allah ko ne kuka fito wannan yakin har ne ya tambaye ka ka juya ka juya ka ce ina gare ba mu cikin gumar bare kun haka din kun aiwa bai dana ku suka ta da ka kan yayi shiru wuce ka aiko cikin gumar an ce masu ƙuri'a ma dubu talatin ne ko ina kananan yara ina kaza to irin wannan kare babu laifi a'a nawa ne adadin musulmi menene kayan fada ka ce a kimtsa suke babu alamun tsoro tare da su ko da ba da suka fito babu komai a gurin sai bawon kalgo ka ga musu a kimtsa suke to irin wannan karyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce babu laifi a kanta mutane dan sulhu tsakanin mutane wani suna gaba da wani ran ne aka yi sa'a wani abokin ku sai rage ba masa hanya yake a labarin wani fa da to Allah yau an yi sa'a fa hajja ta fito ma wani na ga ya dauke ta wani abokin namu na ga ya dauke ta kaga dai ka an fito wani kuma ka ce wani abokin naku na ga ya dauke ta na ba ga ta hajja ta yi godiya ba ta ji daɗi wallahi sai ka zama kamar baka tabbata gaba a tsakanin su amma kuna gaba da wani kuma wani ya dauki babarka har ya kai ta asibiti har ya mata mutunci har ya kaza sai ka ji gabar kuma an karya masa kaifi ko to irin waɗannan babu laifi in dai akwai sulhu tsakanin mutane ko zancen miji da matar shi matar ka ce ta yi ado kai kuma ana gani wani barwaza ya kamar na kawai sai ta mai gida ya kace wallahi kin cinye ba da shi eh dar da kai wani adam ya zada irin da yan kawai ne wannan sai ka ce kin zo daga kaza da aka da kai irin wannan ba daɗi amma dai tsakanin miji da mata akwai dan kuskuku daɗin zance yayi zance ana zance ana zance da kai ni ko wallahi duk duniya na ba na yake galikin ka kamar ki wallahi wata gila a daidai lokacin kake magana tun da ba kowa yin sa amma ka mutum titi ba maki akwai da kake so ka aura wata kinar kun yi magana wata kinar ka mata kyautar waya wata kinar ka kai amma dai kana ga wata da yau za ba nan ke ga nake kike ni ko wallahi a guri na ko wata kin bi kike babu laifi to tsakanin miji da mata ba ne a'a ba dakka ce ba ta fanka abuciyarta wace ta ga wai ta fito filin da ke ga muku alfahari nake yau ban da kaddara ne yasa na aure ka kauye shi kawai tana zaune a gidanka kuma tana gaya maka wai ban da kaddara kuma tana so ka tota tana so ka mutunta ta duk ina wa dabarun magana har an hamta mata kare amma wuka ga tana fatar wannan wai ban da kaddara ne yasa aure ka a ba da shi wallahi kun saba kun saba ko kariya ce kai mana ni ko wallahi wane da nake kaunar ka a zuciyata da a ce ba na gidanka wallahi gara ce na mutu kuma ko da ta san kariya take a zuciyarta to amma in ta fita ita tana tunanin ina za ta je wa zai rike ta kaza to da ce ta fita ta walakanta ta fita ta fara zina ta fita ta fara yawo na saura ana ta ku ya iska ce ba ya iska ba ce za a ce ta mutu ko da kuma misali ta fito Allah madaukakin sarki zai ba ta wata mafita to amma tana karawa da misali ita a zuciyarta da ce na fito na yi zina wallahi gara mu dai lokacin da kuma sakon da za a dauka da a ce ba ta auren ka ba ta son ka gara a ce ta mutu sai ga tana rike ta tana rike ta kankam da kankam to dan zan dai tsakanin miji da mata banda saurayi da budurwa yanzu samari da yan mata su suka dauke rol din ko saurayi in yaje wajen budurwa kafin ya dawo da asuba kafin ya dawo karfe 9 ko karfe 10 sai yana da karya guda goma sai ga tana cewa za ka dawo ni ba an ta yana rawun sai ka yana cewa wallahi gobe zan dawo saboda ya karya to me zai hana kai kawo matar kai me zai hana matar ka sama har Allah madaukakin sarki kuma za ku kuma ya ba ku dama to wannan ita ce irin karya da take halarta daga cikin karya da take halarta Imam Nawawi yake faɗa cewa ita ce ita karya idan abu ba zai samu sai da ita ba to tana ɗaukar hukuncin aure duk abin da yake maslaha ne a cikin addini in ba zai samu ba sai da ƙarya to ƙarya tana ɗaukar hukuncin sa idan abin wajibi ne to ƙarya tana zama wajibi in abin mustahabi ne ƙarya tana zama mustahabi in abin mubah ne to ƙarya tana zama mubah a lokaci mutum ne aka zo za a kashe shi ana neman kuma kai kasan ba ne laifin ba wani ne aka mai aka mai kazafi aka ce ne ya laifi kaza da kaza ana neman sa da yan sanda ana ɗaukar sa kawai dukkan za a ya fata kai a wulakanta shi ka san inda ya koya sai masa ina wani sai wala wani ban gaishe ba wata kin lokacin da kake magana ba ka ganin sa akan idanun shi to wannan ƙaryar wajibi ce saboda ta hana ne dan uwanka musulmi ya wulakanta ko kuma a wani shugaba ne azzalimi yake so sai yayi kwatan wata dukiya sai wani mutum ya kai ya koye sai kuma kaga inda ya koye kaga inda wani ya koye dukiyarka dukiyarsa in kace eh za ka faɗi kenan da take kuma za a yi zalunci to ka ce eh a'a wannan ƙaryar dan ka kare zuciya kan wa musulmi to anan tana zama wajibi a irin wannan hali da haka duk inda ƙarya take ɗaukan matsayin maslaha to wannan ƙarya tana zama wajibi a daidai wannan gaba in ba a nan ba duk inda ƙarya take ne sai ce haramu sai ce wal giba da gulma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zikruka akaka bima yakrahu ambatan dan uwanka da abin da yake gaya wa dan uwanka abin da baya ko wani abin shine ake kira gulma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune da na Aisha sai an bace Safiya sai yace masa kace to wani argutuwar mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya fashi sai yace wallahi laqad qulti kalimatan law mudjat bi ma'il bahr lamadajat kin faɗi kalmar da inda za a watsa ta a teku gaba ɗaya tekun sai ya canja saboda munin wannan kalmar sarguntuwa yanzu wata mace ce za ta so ga ta gaban mijinta ga kishiyarta kuma ke ta kalli ta ce mata wai guntuwa bana ta kuma bana ta kuma ta da ba ta da bana ta kuma ta da ta da wannan ko ba ta ce ba ta da ce mata yar guntuwa ba da haka to duk abin da za ka ga mutum ransa baya so wani abin shi ne ake kira gulma to ni bai dauka ce to hai a gaban sa ma zan ya faɗa menene to a gaban sa ma za ka iya faɗa shi ma hukuncinsa daban in za ka iya faɗa a gaban sa ne cin mutunci mun ce kuma haramun ne ka ci mutuncin mutum ko wa ihanatihi to ka faɗa a gaban sa cin mutunci ne haramun ne ka faɗa a baya irin ka gulma ne to ya za a yi kenan duk kalmar da ba alkhairi ba ce kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakun ka faɗa alkhairi ko kuma kai shiru da haka dai to duk giba faɗa wa ɗan uwanka abin da baya so wannan haramun ne a tsarin addinin musulunci sai ake tambayar manzon Allah ko kuma Imam Nawawi a cikin babu da sai ya kawo ce gulma din ita kanta gulmar tana halarta amma a kofofi guda shida aka yi lissafa sai ta ga inda gulma take bukata take halarta in ba anan aka yi gulma ba kowane irin zance ne ka dan gaya wa dan uwanka to kamar sakar naman sa kake yana matacce kana ji wala tataba'ukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtuhu to da ba ka so ka tuna ma dan uwanka yana matacce in za ka yi gulma haka kake amma abin da zai baka dama ka yi gulma in na lifin rubutu kofi ne guda shida in kara da ya kama wannan ba lifin ka yi gulmar mutum ka fi wajen alkali wallahi wani ne ya ce bayi na yau wata shida ya hana ni nayi nayi nayi wallahi ya hana ni saboda saurin bashi saurin bashi kalma ce mara daɗi ko to amma tun da kara ka kai ka faɗa cewa yana da saurin bashi ka faɗa cewa mai cin mutunci ne ka faɗa cewa mai zage-zage ne wannan duk ba gurbo ba in dai kara ne ya kama ka ta wannan babu laifi a so kake a canjawa wane daga mummunan hali da mai kyakkyawan hali sai ka samu baban shi ni ko ina ga a sa fa ido a hannun wani da wani da wani suke abotaka kuma gaskiya mutanen nan ba su da kyan ɗabi'a ban ce ba gaskiya ban ga yana yi ba amma dai ina jin tsoron kansu wani su gurɓata shi yanzu wannan labarin da kake faɗa ba kana ga uban ba sai dan safa lalatacce ne amma ya sa ido kan dan sai lalace watakin ko lalacewa ne lokacin da ya sa ido zai ga lalacewa ta idon sa to in dai kana yi ne dan a canza mummunan aiki ya dawo gyara wannan babu laifi idan neman fakawa ce ta kama kofa ta uku kenan ko babu laifi ka iya gulma mace ce suna zaune da mijinta idan wani ce wallahi ni mijina ne yake wai lalle sai mun kwanta ya neme ni ta baya malam na amince mashi wannan ba gawa ce ba to anan halin ko da ta fito da abin da yake mummuna ne in dai amsa take nema tsakani da Allah wannan babu ne ko kamar yadda Hindu tawa ma Abu Sufyan mijinta kaga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wallahi mijina rajulun shahihun mijina mutum ne mai rawa kankamu ana ganin sa sarkin maka amma kankamu ne a gidansa tace wallahi baba ce sai mun fata ni da ana ba ba abinci mutum amma in ya fito shi ne babban riga shi ne ado shi ne kaza shi ne kafin ta he ba da kyautar da gobe goma za a je yaki a kare musulunci to amma a gidan za a ɗauko shinkafa in za su shiga gwani su fece daga gona ya kara kara kara Allah isa kaga a gaban manzon Allah ta faɗa a gaban mutane to irin wannan idan fatawa take ne ba ta faɗa ne a gaban manzon Allah sai to in muka sata Abu Sufyan bai sani ba muka ƙara muka ci akwai laifi fatawa take nema to a wannan halin baya zama laifi idan neman fatawa ce ta sa aka yi mai aka faɗi laifi ko fatawa da ake iya gulma idan kana so ka jawa mutane kunnan musulmi kar su faɗa cikin wata halaka to anan ba laifi kai gulma abu wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani mutum ya zo ce assalamu alaikum wane ne yake sallama a gaya wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce eh idinau idinu lahu bitta akul ashira ku ce ya shigo mana amma dai me ake da shi matsayin aboki me ake da shi matsayin dan uwa haka ya faɗa da haka da manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo kuma sai ya saki fuska suka yi zanci suka yi dariya Aisha ta ce mamaki kafin ya shigo ya faɗi wannan kalmar da ya shigo kuma sun yi wasa da dariya Aisha ta take tambayar ta faɗi wannan kalmar kuma ga ya shigo kun yi wasa da dariya sai ce ai kuma mafi muni a cikin mutane yinon da mutane suke gudun sa saboda bakin halin shi amma me yasa manzon Allah kuma ya faɗi wancan kalmar saboda wanda suke tare da shi su gane halin shi abokin kasuwancin manzon Allah ne tun a jahiliya har aka shigo cikin musulunci to wata kalmar manzon Allah ya san shi in dai wani abu ya haɗo to wata kalmar ya ce ko kai Allah ne da haka da ya faɗi wancan kalmar bi isa akul ashira to mai hankali ne ta kasa wajen mu'amala da shi kar ka ɗauki dukiyarka ne ka danka a hannun shi da haka to in kana so ka jawo mutane kar su fada shirin wani mutum to sai ai hannunka mai sanda eh ga wani sun dan jage ba kuku shi kuma wani kana da labarin wata dubu ɗari biyar ce ya samu wani yana da kafanci za ku fara da wani sai eh wallahi amma dai kai a hankali ba in yana da hankali ya kamata ya kiyaye kenan ko wata kil kudin sa in yi gaba zai kara fitowa ba sai a lahira to kai a hankali wannan ba gurmi bace ba kana ga masa ne dan yayi takasansa ko aka zo neman aure wajen ka ba a rufewa da Allah wani ne yake son kar waje na ya kake gani to gaskiya ne duka matansa da yadda ya ba su kai kafin ya fice ka fita da haka in za su bada ya ba ta kai ba matsala in sun bara ya sako ta a gobe ko a jibi ba matsala kai ne mai kafa ta hakkin su shi yasa wata mata ya taso dukkan tun kaje ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara kace ga zawara kun fito ga Abu Jaham ga wane ne ga wane ne duk sun fito sun rana ne sai ce to ni dai Abu Jaham sai ce rajulun la yadau asahu an atisi mutum ne da ba a je sandan shi kullum sandan sa tana kafaɗa sama ne suka ba ta fassara guda biyu in kika taba yanzu zai yake ki da sanda ko kuma suka ce a la yadau asahu an atisi ma'ana kullum akan hanya yake Abuja Lagos Kaduna Maiduguri Benue Makurdi duk kawai da garin sai nan da garin sai nan da garin sai nan da haka in kin yi sa'a shekara ko ni zaman kwana uku kwana uku kin tiri ba da haka ai amarya ta shekara fara za ta ga mijinta me za ta adab da ita ne miji da mai dawzara kamar babban su kadan ne yace shi kuma wancan tsayin sai to Allah ya fasa alukun la malalahu sai kuma saurayin lakin da kike so yi kuma gaskiya mafiya ce ne bai da kuɗi ke kuma zina ga alamar kina da zaton tayan budurcin ki ko ko da ƴan matan ki kina da buƙatar kin da za ki ga kin sa mai kyau kin ci mai kyau kin kwanta a mai kyau wata kin dan zamanin kira saman gwata ta so a saki ke ba a bayan mota a gara ki garra haka kai ki a dawo da su ko ko miji ya baki mukulli ki da ki da so magana ta gaskiya dai wannan tungurin ne duk wani adam da kike wallahi ka abokan sa ne ya mata gaskiya ba matsala anan duk haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mata ce fa fa'alukul dama da lafu ya ce wallahi wannan mutumin bai da komai sa'adunci ne matsiyaci ne sun gurin ne ya ce amma ni a guri na auri usama kaga ya bace duk wanda ta kawo kuma ya kawo dan takarar ce duka wanda kika kawo akwai matsala amma ni ga dan takarar ta auri usama to ita ta kawo azaba maka a wannan ta koma ta yi duro ta duba ta duba ta duba sai ta yi hakuri sai ta aure dauki hawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta aure Usama tace ba a kwana biyu ga ta ki ji Usama kuma don da yana son Usama kuma ya fada da shi kaga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke hango mace da haka to a wajen neman aure idan aka nemi shawara wannan ana ba da shawara babu ne dan kar mutum ya zai fada cikin matsala aure abu da ake gina shi har abada to kar ka bar mace ta gina kan abin da yake akwai matsala kofa ta biyar shine idan mutum yana laifi baya ɗore laifin to dan ka ambace shi da laifin ba komai bane mazinaci ne kuma amma baya koyi sunan sai ku taba ku cika ai wallahi yau ma da biyu na kwana ai wallahi guri kaza muka je muka yi kaza to ana ban ka da wani zaka ce na hazuwa ne kace sarkin zana kenan ba da shi tunda yi maka koya yake to dan ka ga masa menene a cikin dan jiya ne zai kawo to yana tangadi yara suna yamari sa tunda yake bidari ake yin ta ko to baya tsoron ya yi marisa a cikin gari dan an ambata sunan zakka ce sarkin giya ke fashayi wannan babu laifi ba kuma ba duk saban da mutum baya koyewa ya fito da shi fili to wannan ba laifi bane kai ma ka fate shi da shi kofa ta shi da ta karbe shine a tare mutum baya son abu amma ba za a gane ba sai ka faɗa wani ne ido daya sai an yi faɗa da shi to amma ya kaga kai kwatance da Allah ya alhaji wani yake alhaji wani wanne daga ciki sai mai aiki a guri kaza ka anya ko ba mu sani da wannan ba me ko ka kasance guri iri kaza ba gane ba sai mai ido daya kaga ko dai baya so amma ka faɗi ne mai ido daya saboda me dan a gane shi a wannan halin baya zaman to a gurmace in ya kama dan a gane mutum ne dan kwatance ya fito fili ba dan cin zarafi ba to wannan baya da malafi alafi a yi gurma amma in ba a nan ba duk inda gurma take haramun shi wannan mimatu aka annamimanci ma haramun ne annamimanci shine kai wazance da nufin fata tsakanin mutane ila bambancin sa da gurma ita gurma kawai yi kace ku yi raha ku fata wani ku ji daɗi ku tashi ita gurma a'a zance ne kake kaiwa amma adafinka tsakanin wanda ka kai wa zancen da wanda ka kawo zancen su su fata su daina mutunci wannan yin abin da kake so wani kaga suna hini da gwamna ya lallaba ka je ka samu gwamna ai wallahi fa da alhaji wane da honorable wane da wane ne sun yi kaza sun yi kaza sun yi mitin akan kaza to wannan duka annabi man ki haramu ko wata kirka je ka sa roko da kowa ya kasa ko ka je ka sa masa to ga abin da suke faɗa bukatar ka su fata sai ka dawo yanzu kai ne dan gaban wa dan gaban gobin gwamna ko dan gaban gobin siyama to wannan abin ne ake kira annabi man ki duk zancen da za ka kai da niyyar ka bata tsakanin wane da wane wannan ake kira annabi man kuma lokacin annabi man yakan ɗauki sai an yi musayar magana da ka ɗauka wanda suna zance sai ka tattara ka kai mabiya ta biyu a wani yace kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wani ɗin to to ba nan ubansa ba mu ubansa kaza da kaza da wai saboda ya harzuka ya faɗa eh sa ake da gurma ne sai kwana da su suka kai ubanka riga in ya sake faɗa da ai nan da uwarsa ta zo muke mata kaza da kaza ma ya kuma ta ai yana ta uwarka ma suka yi kaza ba zai hakura ba sai yana kaiwa yana komowa har sai ya ga tsakanin wani da wani amma sannan hankalinsa zai kwanta to wannan abun haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana na wucewa da sahabban shi sai ya bashi ya ce a bani zarbar dabino sai ya tsaga ta gida biyu sai ya kafa a nan ya kafa a nan sai ce wannan kaburbukan innahu ma yu'azzabani ko da yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiri waɗannan kaburburan guda biyu ce wallahi gaba ɗaya azaba ake ina jin azabar da ake wannan kabarin da wannan sai ta amma ba ana musu azaba wani akan wani babban laifi ma'ana ko a idan ko babban laifi bane ba amma a wajen Allah babban laifi ko kuma a'a abin da suke ba wani babba bane wajen bari sai yace ahaduhuma la yasturu min al-bawd eh kabarin baya kusurta idan zai fitsari yana fitsari fitsari yana dawo da dukkan jikin shi ko idan zai tsugo na yayin a rukan dauri tsar kuma yana dukan kafafun sa fat fat fat fat fat to wani yana gada mutum azabar kabar ko kuma ya kuma halin bai gama kare ba kawai ga wannan zai daura shi tun tun sai ya a cikin wanda sai zai sallah sanne da muruwa ya sarki to wanda yana ga mutum azaba da musiba cikin kabarin shi sai kuma sai sai fakana yamshi bin namimati sai kuma yawo yake da annamimanci fata tsakanin mutane wani ta tun daga cikin kabari ake musu azaba wani mutum da ya yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe ina ji Walid bin Uqba ne da manzon da Allah madaukakin sarki ya biyo sai ya faɗi munanan halin sa kusan guda goma sha hudu daga cikin sai lissafa ya daga annabi man ce hammazi mashayi binani me yawo ne da annabi man to kenan yawo da annabi man wannan ba al'ada ba ce ta musulmi shi sa ce to haramun ne mutum ya zama tun annabi man sai ce wal kibru wal ujubu girman kai da ji da kai wannan duk haramun ne ga musulmi menene girman kai manzo Allah ya fasara cikin hadisi yace batarul haqqi wa ghamtun nasi in gaskiya da rena mutane kawai ne girman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata man kana fi nafsihi mithqala habatin ko dharratin min kibri yace wallahi duk wanda kokolata akwai da je kwayar sarra da girman kai manzo Allah yace wallahi ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum haka dole ya tashi sai ce fa ai manzon Allah ɗayan da yana so yayi abinci mai kyau ya gaita abokansa a ci a yi wasa a yi ra'a wannan ma girman kai ne ɗayan da yana so takalminsa mai kyau ya samu albayinsa dubu ɗari ko sai ya ga wani takalmi na dubu biyar mai karfinsa ba yana so ya siyo ya zo zo na gana sai yana aiki ya ajiye baya jin kunya ya ce ɗayan da yana so ya ga rigarsa tana da kyau wani shi girman kai ne sai ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah madaukakin sarki kyakkyawan sarki ne shi yasa ibnu mas'ud da rusan sunan Allah madaukakin sarki sai sa masa menene aljamilu wanda muke karanta ta sa'in da tara din wasu 88 daga cikin ko 80 da wani abu sun inganta tsakanin Qur'ani da hadisi amma akwai wanda ba sunan Allah bane a cikin su shi manzo Allah ya inna lillahi 99 isman ma a'taha dakhala aljanna Allah yana da sunaye guda 99 wanda ya haddace zai shiga aljanna Imam Tirmidhi ya kana 99 din Imam Nasa'i da Abu Dawud ya kana 99 akwai wani tsakanin na Tirmidhi da na Nasa'i akwai anan babu anan babu hadisi guda ɗaya da manzon Allah ya lissafa da bakin sa ga 99 amma dai in ka bi Qur'ani da hadisi ba za ka rasa sunan Allah madaukakin sarki guda 99 ba ko sama da 99 duk wanda ya haddace su zai shiga aljanna da haka to dai zai lissafin nasa sai ya samo guda 88 cikin Qur'ani guda goma sha ɗaya cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin saboda wani hadisi inna Allah jamilun yuhibbul jamala sai kare ne sun Allah madaukakin sarki aljamil da haka kenan kan mutum yayi ado san ka zaman do dan gayu wannan ba ne laifi ba amma ne girman kai sai ce babarul haqqi kin karbar gaskiya wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana cin abinci to sai sa annan hagu sai manzo Allah ya ce masa kulli yaminik shi da dama sai ce la astabihu sai ya ce mastafa ya ce ci da dama sai ya ce ba zan iya ba sai ya ce ba za ka iya ɗin ba sai ya ce ma mana abu illal kibir ba komai hana ni bane ya canja da dama sai girman kai yanzu a za a shekarar sa tamanin ko shekarar sa sosai yana cin abinci da dama a hagu kuma ne zai ce masa ya ci da dama a gani ya canja kuma ya ce ai ba zan iya bane sai manzo Allah ya ce ba za ka iya ɗin ba hadisin aka tabbatar da cewa wala har ya mutu da iya sake daga hannunsa da dama ya kai bakinsa ba saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yanzu kai ne ka zo kana sallah da kai ruku ne kake dogogo haka da ɗanka ya ce ba ba haka ake ruku ba an yi sai an daidaita kai baya ƙasa baya galle ya sama sai ka ce na gode Allah ya saka ma da alkhairi kar ka ga mara janna yanzu ka fara karatu ban zai mara sun yamma sabon addini ko wanda ita ce basarul haqqi girman kai sai wa an ka baka musu a da ya karanta a ba yan bukara bane ba eh yan karshen zamani yaushe suka yi karatu dan gidan wane ne fa kanan wane ne ko to me alakar gaskiya da dan gidan wane me alakar da kanan wane ne me alakar da yanzu yayi karatu me alakar da gaskiya gaskiya ce to in gaskiya ne da alama ta girman kai wa ghamqun nasi da ganin mutane akan kan rena mutane ba su isa ba wannan take ita ce alama ta girman kai manzo Allah ya ce fatarul haqqi wa ghamqun nasi to da udu da kibr duka a larabta kusan a hausance kusan fassara ɗaya gare su ji da kai ko girman kai duk kusan abu guda ɗaya ne amma so da laraba suke bambanta su alkibru shine a cikin rai yake zuciya ita ce take ɗauke da girman kai al'udu kuma a cikin ayyuka take ai na iya mota to wannan ji da ka iya motar ba wanda ya isa sai kai wannan ma nau'i ne na girman kai din nan waye sai kaza in ba ni ba in mai rigar waye sai tsada in ba tawo ba waye sai sa kaza in ba ni ba to wannan a cikin ayyuka ana ake samu udu kibru kuma a cikin girman kai yake amma ka dawo da udu da kibru kusan duk abu guda ɗaya ne to kowannen su bai da kyau a cikin tsarin addinin musulunci war riya'u da riya yin aiki don mutane su gani ko kyautata aiki don mutane na ganin ka ka zo kana sallah raka'a ta farko raka'a ta biyu sai ka ga wani ya shigo assalamu alaikum yana son ganin ka da kai ruku sai ka nan ga dai ga wani tsoro da cikin ruku ko karatun qur'ani kake alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka ji alamar kowa suna hira ka ƙara sai sai ta murya kai bakwai dan sai ka cewa ka iya karatu to wannan yin aiki dan wani ya gani ko kyautata aiki dan wani na ganin ka wani ita ake kira riya amma dan ka kyautata aiki dan mutum ya so wannan aikin wannan ba laifi bane ba abu musa tsakari wata rana yana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ce masa jiya na ji ka kana karatu a gidanka sallah cikin dare yace laqad utita mismaran min mazamiri dawud sai an baka dadin murya irin dadin murya ta annabi dawud sai ce wallahi da na san kana ji na la habbartuhu laka kabira da na ƙara rera maka shi rerawa ta kware za ta burge ka kaga mai wannan ƙara rera wanda zai yi menene dan ya ƙara koyantar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rake yi aka sabar alqur'ani to idan hadafin irin wannan ne wannan babu laifi mutane suna nesa nesa da alqur'ani to kai kuma Allah ya baka haddan qur'ani ka iya murza mure ka tai dadi to kace murza da tana dadin dan ka sa musu san alqur'ani wannan ba riya bace amma kawai kai sakon ka a ce a'a wani ayi fahimi shi wallahi ai wani alhamdulillah qur'ani ka ya zauna ba matsala ai garam ne ka wani take bukatar ka wannan ita ce riya Allah ka tsare mu da ita wa sum'a da kuma jiyarwa ina kai aiki da mutane su jiyarwa ita ce sum'a kana zaune kai hamma da aka yi sallah a cikin karfe uku na da fara sallah sai da aka kira sallah su bari yanzu ka gaba wanda ya abin da ya ba samu ya je a cikin gidansa amma zai ba mutane labari sai karfe uku ya fara tahajjudi bai daina ba sai da aka kira sallar asuba wannan labari kake bara akan aiki dan menene a a san kara tahajjudi a gidanka wannan babu ne wannan ita ce ake kira sun ba na tana rusa aiki kamar da rai take rusa aiki dala naira biyar nake so ka bani wallahi naira ta ashirin na fito naira dubu goma na fito da wallahi da na dinga rabarwa ka zo ko naira ɗaya babu yanzu kana so ka bashi labari kana sadakar da kuɗi kana kyautar da kuɗi ko to da ita da riyar da wannan dukkanin su rusa aikin ka suke Allah madaukakin sarki kiyaye ba wal bughdu da keta ko kiyayya haka ne ko wal hasadu da hasada hasada ta ku karbi a cikin malamai haka da hausa suke cewa ko ana ba na faɗan ka ai wani gaskiya ba laifi wallahi akwai kaza akwai kaza akwai kaza ya irin ta kana rufe amma bai da mantiki ko kala rai na kamar labarin to ya iya karatu su ko malamai suna so su bada ya suka ta bai da mantiki shi kuma ce wai kazan su ne mantikin ko to wai ne ka kawo wani abu da zai dole sai ya rage darajar mu to wannan ita ake kira hasada ko kuma hasada kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi ne zawadun ni'mati da ghairi ko kuma burin kaucewar ni'imar wani ko kuma burin ni'ima kattace wani wani Allah madaukakin sarki ya kore maka karatun Qur'ani ne ka tsika na ma dai hatsari ya daina karatun Qur'ani yana da dukiya yana cede ta saboda Allah madaukakin sarki yana kada zumunci a wani higane yake duk ya mu kuɗi ko duk inda ana bin Allah sa da ya tsiya ana ban ba kudin sata bane kwana na za ku ga dai ne to burin ni'imar wani ta kauce ko da kai bata zo gun ka bai tafi hasada to wannan maza su sallama yake ta tana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye menene take cinye kararuwa Allah madaukakin sarki sare mu da ita wal bughdu da kiyayya wa sukhriyatu da izgilanci duk nau'in izgilanci wannan haramun ne kaga mutum ya samu yadinsa ya koke ya koke ya kama ka ce wannan nake sai da wannan yadin a ga iskilanci ne ko ba ya da riga sai wannan ta tande ta tadda ma kana tambaye sa ina ake sai dawa shi kuma Allah Allah yake Allah bai wata ya daina sawa saboda kusan duk bangaren cikin sa fito ciki amma ba ya da saboda suka dake mallaka to wannan haramun ne wacce take daukar kuma haramci na kai tsaye wata in ba sa akai ba sai Allah ya azabtar da kai ita ce iskilanci da alqur'ani ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da Allah madaukakin sarki yasa ko wasa da ake maimaitawa na bahaushe sai ka tantance wanda za ka yi ana ba da labari ba labarin nan ba da ko an yi ruwa aka rufe gidan kuturu ko da ya dai ko sai ga an yi wanke ya daga sama ya kalli wani abu ya faɗa abin da zai faɗa ko wani Allah yake ga wannan magana to bai dace ba kuma kai kake maimaita irin waɗannan kalmomi din saboda akwai izgilanci da Allah madaukakin sarki wata kila kakan baya wani ko shirin ne aka yi wannan abin da ke ba za ka iya bada labari in aka haɗa izgilancin sai an haɗa da ayar alqur'ani ko an jiyo ma'anarta ko an karya mata hanji ko kaza ya kamata ka kauce mata ana tafiya yakin tabu ko wasu mushrikai ko wasu munafikai suka kebe suka yi ta faɗar maganganu akan Allah madaukakin sarki da manzonsa da alqur'ani salamu ba taɓa ganin kamar waɗannan malaman ba in an zo ci su ne a gaba in an zo yaƙi su ne a baya ma ra'ayina musu da qurra'ina haula'i walakin da muke mu taɓa ganin kamar waɗannan makarantan ba ga karatun qur'ani sai sai sai sai sai sai sai da an ga gwanu su ne a gaba da an ce kai kuma yadda suna ja da baya suna da iya faɗa su sun da dariya aka ba aka ba mun nan Allah sallallahu alaihi wasallam labari suka ce ƙarya ne kafin su ji bakin su sai Allah madaukakin sarki saukar da qur'ani ai sun faɗa يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقاموا بما لم يعلموا Allah ce sun faɗi karma ta kafirci a bayan musulunci. To da aka riga an kunya da sai suka ce wallahi mun faɗa ne kawai dai dan mu yi wasa mu rage zafin hanya wallahi na ko wannan abu. Sai aka saki an safar da aya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasazi'un ya musu Allah da manzansa da ayoyin su ne abun kilan su abun wasa sai ce la ta tabiru kada ka farko ba da imani kada ku bada kowane hankali kun kafirce a bayan kun yi imani da ka ci inda ka kai da wasa in ya haɗo da alkur'ani ko manzon Allah ko Allah madaukakin sarki ka tsallake wannan ba gurin wasa bane bakin rijiya ya fi karfin wasan masafu wa zina haka nan zina haramun shi dukkan nau'ikanta Allah madaukakin sarki ta wala ta karbu zina kada a kusanci zina bar tana fada cikin zina din wa nazar ila al-ajnabiyati da kallon matar da take ajnabiya ita ce ba muharramar ka ba budurwar ka sai kawai ka je ka kura mata ido kar kar kar kar kar kar kuke zance da ita kame ko ba waya hannu ke fari ka ga fuskarta ka ma murmiki ka ga hakoranta yau ka je gobe ka je jibi ka je gata ka je wannan duk bai dace ba wanda zai da ajnabiyyati wa talabbu bi kalamiha da kuma jin daɗi da zantanta waya kuke kana faɗa kana cike murya kana jin daɗi kana miƙe ido ko fara da haramun ne akwai wani rikin yanzu da ana amfani da shi wata waya ce aka buga albani ana wani mutum yana tambayar sa me zai iya yi da hidda budurwar shi zai iya buga masa waya su hidda da ce saboda ne zai iya kira ta su tattauna da ita ko zai iya zuwa ganin ta yace za ka iya ganin ta idan zai zama to ita za ta je kasuwa za ta zo gurin ka mutahabbiba mutajalliba ta sa dogon riga zurum har kasa ta nade fuska ta yi wannan ninja din ko da idan kake kallo ya kyarra a ciki yace kuma da muharrami a gurin sai ka ganta a cikin wani hali to in dai ba a wannan ba jin zance da kallanta wannan haramun ne amma da yawa da gaskiya mun fada cikin wani hali Allah madaukakin sarki ya fudda mu da samari da da waye da kowa ne ga karkarkar wajen budurwa karkarkar wajen bazawara karkarkar waya karkarkar kaza ya kamata ya zama to ana daukar ta ta sauka a yi tsarin da addinin musulunci ya kana so ina so to a daura aure kitchen da Allah na zo ina so a bani izini zan auri wani kana son ta ina son ta to jama'a ku za daura aure ba ni da sai mu hutar da kanmu sai an buga invitation sai wani wani ya zo duka auren da ne mun kike ne ba aure na zo ina son yar kawanci sai wanda kina son sa ina son shi da alhaji wani ne da alhaji wani da alhaji wani sau da wasu ni ko a gurin suna bari alhaji wani da alhaji wani to wani ya zo neman wancan wancan tana son sa na bani sadakin ta naira dubu a hirin ne a kai ta gidan na magariba an kare aure ba duk ba aure an kira ma maroki yana cewa an daura aure waliyin wane ya ba wa waliyin wance a fuska duka ba wannan minti biyu ya yi wahala a ɗaura aure in an zo ne kawai ake karanta illa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa qarhanta a karanta aya cikin suratul nasa'i da cikin suratul ali imran da cikin suratul ahzab masu kalmomin ta kawa a cikin ta shikenan kawai wane ce na nema wane ce na karba ko wane ce na baka wane ce na karba ko wane ce ina nema ce na baka in an yi wannan an kare aure ya gaba har abada da ayyuka za a yi fa Allah da hafizai ne an kare sama ga sun an takure abubuwan an ta takure ga su an bada ko ba ta barna ta fito shi yasa malamai suka ce duk inda ka toje sunna to bida ce za ta fito da ita duk inda ka toje gyara to barna ce za ta fito ko ba iyaye da raba kafa sai ka ya rike ka da hannun dama kuma ana lalube da hannun hagu ko kai an hana ka je ko ina kuma ana lalube ina wani ya zo to shi ne zai bada zamar yau ko hira gobe ya je gida ya in dai an shirya kawai a yi su ta kare yake na an gama a yi nake zai ibn musayyib almajirin da ya zo makaranta ta ko yace ni kwana da ban ga ka zo makaranta ne wallahi mata ta ce karo yace kuma kake ga abin mu je a yi mata janaza mu je maka ta'aziya yace wallahi akar muka Allah cikin dare karo kuma ga rubu da ni sa nake jin nauyin na gaya maka shi to yanzu kai aure yace wallahi akar muka Allah garin yayi zafi fa dukiya a hannuna su duka nema mana yake ar karam kala la ba zai bani aure yau karatu ne na aran ma ne kawai da karatun qur'ani sai hadisi ajihun duka in ka zazzaga yi ayyuka babu naira 30 yadda duka fa abin da na mallaka bai fi naira 30 ba wato zai bani aure a garin nan yadda ni na ba ka kana so kana mun kalla sai sun kai da kai shi kuma sau da za a bayi su dan sarkin garin ga hainan har hauka yake akan yariyar shi ko musayi ya yi alƙawari ko ibnu musayi ya yi alƙawari cewa ba zai baka karba mashayin giya ne sai iska ne saboda sun samu daula ya yi alƙawarin zai daina shan giya zai yi kaza zai kaza an bayyana to wallahi ba gidanta bane yace ni na mata tarbiya na koyar da qur'ani da hadisi ta shiga gidanka ga daula ga barori ga dukiya ga kaza yace za ta manta mun alƙur'ani da hadisi ba za ta je ka ba har sai da aka aka ba shi ta yi to Allah ba zai ba ni ba to da kare ake san zara ne mai zara talatin aka ba yana so shi aka rabu kallon sun kai yace ka talatin nan an karba ya sa a biyu sarati ta ne yace jama'a na bashi shi aka rabu kallon na gode Allahumma salli ala Muhammad an gama yana koma gida saboda ya isa da uwar ya isa da yarinyar ya gaya wa matarsa fatin ya tashi da karatun majalisi ko za a gaya mata ba za a daura mata aure an gama daura auren an bani ce wanta na yi mata miji ce Allah ya ba ku zama lafiya ita ta san mijin ta ba zai zaɓo mijin banza ba wallahi yar yana zuwa ce mata yau na miki miji a makaranta ta ce baba Allah ba mu zama lafiya an gaba saboda ya isa da yar ya mata tarbiyya ta addinin musulunci bai bata ba tana hira tana wasa tana facebook tana kaza ta ga wada ta hira da wada saboda haka ta da zaki kuma ka zo kace za ka bata arabu ba za ka matsala a ka bata sai ka dora ta kan abin da kake so ya zama to rayuwarta akan wani take ran da ka zo kace ka ba ta kaza an zauna lafiya da dare ba nan fakitin ya kare ko wani mutuwa san na kare kai ko da dare kuma musai ya zauna ko ibnu musai ya zauna sai ga cewa to yanzu ga wani na ba shi aure a makaranta ga matarsa a gida to yau in yaje yana kamun dubu akan gado in Allah tambaye me zan ce mashi sai ce mata ke hidiya mata a lokacin ya shirya ta da ɗan abin da yake gidan kawai suka tattara sai ƙauyen su miji ya ja kulle gidan sa kawai dan kwankwasa kwankwan kwankwan kwankwan assalamu alaikum wa alaikum assalam sai waye sai sa'idu ne sai sa'idu ya yi gudu sai duk duniya waye sa'idu ma sai rasa wanda zai zina ko jirgin sa da kowa mutum ya ba shi aya ayo ko zai gidansa ayo kuma halibi kuma zuwa ba sai wani ta iya ta ibu da musayyi akara musallahu alaihi wa bude gida ana bude gida kawai sai gani da mata a tsaye cikin hijabi sai ce ga matar ta nan ka rike ta amana Allah madaukakin sarki zai tambaye ku Allah ya ba ku zama lafiya sai da aka ba dan san motoci ba dan san kaza ba kudin daukan amarya ba su yan baki ba kaga an gama an tsallake kowa sunna akwai dadi wallahi addinin musulunci akwai sauki in mu faɗa girma kai mu takura kan mu ba shi kuma yana shiga da ita cikin gida aka ce gidan komai babu to suna da wata al'ada ya ɗauki dutse ya je fanin gidan ya ɗauki dutse ya je fanin gidan ya ɗauki dutse ya je fanin gidan yana ga makwabta ba kenan yayi ba ko na fita kunya ba komai da haka daga nan sai ga ruwan soko daga nan sai ga ruwan kaza daga nan ga kowa ne zo sai matan ke su ga kalle da yarmar yace wallahi yau na je makaranta ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sannan aka fita aka ba a nan ne rafa muka jin amarya da waye da waye kafin wannan makwabta na su gama karɓar ta sai ya fita kuma ya ga mahaifiyarsa a zaman makaranta da na je yau a yau ne aka mun kaza aka mun kaza aka mun kaza na zo na jira da kama ba kira bar abin da ya faru ga babanta ya kawo ta sai take ta muje gida tana zuwa ta gama ta sai ta ce to haramun ne kar ka kuskura ka taba ta sai lokacin da na baka dama saboda haka da aka gama karba sai ta dauke ta daga gidan wa yake da suna daga gidan ɗanta ta kai ta gida to kuma duk shutsin da uwa take wa ƴarta ita kuma ta dauka ita ce ƴarta a yau saboda tsarin musulunci duka tsara su ta jire ba mata yarinya ta gyara da ta tsabtace ta yanke abin da ake yanke ta aske mata abin da ake aske ta bambaye ta ta mata fulawa ta komai sai mata ta fesa mata kayan kanki kuma ta maida ta ɗakin kan ya ce wallahi da ya kwanta ko da ya je gurin da ya ce duk abin da ɗa namiji yake nema a jikin yarinya wannan dole Allah mada kun sarki ya bata in ido ne akwai ido in gani ne akwai gani in murji ne akwai murji in fara akwai da akwai komai akwai da safe sun falka ya kai sallah gobe ya karfe tara ya karɓa ta hasa da sauri zai fita makaranta ya ta rike riga ta ce ina za ta ya ce majalisu sa'idin a ta'allamu ilma yace majalisar ta idi in koyi karatu ta tace idli tu'allimuka ilma sa'idi sai ka zauna a gida in koya ma abin da kake koyowa a wajen mahaifin nawa sai da nake ka fara girman kai a ina kuka tsaya haddasana haddasana haddasana sana haddasi sai dai wata guda tir bai kuma makaranta ba to duka ko a gida yana to na mai na da ka sai ba wanda dai kunya ta kawaye gaskiya ka wanda dai kuma kuma da sarki ya koma zai samu ka ilmin sa yana ba ya ta samu yana gaci alhamdulillah bai tambaye ba zai saba kazo makaranta ba ya san dalilin da ya sa da makaranta ba duk abin da yake nema a guri in Allah zai samu a wajen shi ita aita uwar mahaifiya ba ta je ba ta ga wani gida aka kai yarta a wani hali ake zaune akwai gado akwai kai akwai kitchen ciki da falo gado uku ne duka wannan ba ruwan sai bayan shekara ta zo kofar gidan ta yi sallama sa idan ya fito ta ce masa ya iyalanka to wallahi iyali na lafiya kalau duk abin da addinin musulunci yake nema kuma ta Allah ya saka da alheri ta tace na gode wa Allah madaukakin sarki da bai kunyata ni akan tarbiyyar da na bada ba sai ta juya sai yanzu kuma ki kago har garin nan ba za ki zo ki ga aiki ba dan ta tabbata wata kenan kago ba sai ku mishi zo ba sai ne yaro ke ta sannan ta shiga suka gaisa da ita da haka cikin addinin musulunci in dai mun tsarin da ya dace rayuwar tana da kuɗi ba ya mun zo ba gun da za su ana ta kallon yan mata ana ta jin daɗin su a raba dare ana hira da su har a fada cikin abin da al'adari ke hanawa wannan bin al'adaliyati wa talazzuzu bi kalamiha wa aklu amwalin nasi da sun dukiyoyin mutane da zai da sai da nafsin ba tare sun amince ba shine zalunci kenan wal aklu bi shafa'a da shi da fito fa mutum wata rana da ke son ya ba ka ga mutum yana aikata ne shi Allah nuna maka shi sai ka lallabo yana sai da kaza ka dauki kaza ka sa ka dauki kaza ka to sai an jima ko kai duru ko fada ko wannan haramun ne au da shiri ko kuma ce da addini akwai higar malamai saboda ka za ka yi da kasuwa yi ka zo ka ga alfarda ka tora ka karo ni ka fa ka rike kwajiri ko kana tafiya akaramuka Allah akaramuka Allah ka baka tsaya kan mai barkono wannan fa nawa ne an akaramuka Allah sai naira 100 ne amma da arama ka naira 80 eh malamin suka ce wannan abin yana cikin abin da yake an suna asali bi shi da addini kai wani abu na addini ko wata shiga ta addini dan ka sabo ta maslaha ta duniya ta zamo gurin ka yana faruwa ka fahimci da addini ko kuma duk wani abu da ake yi dan Allah sai kuma kai ne dan a samu kuɗi wanda fa dauka kan akal bijin Allah ya tsare wa ta'khirus salati an awqatiha da kuma jinkin ta sallah daga lokutan ta wannan haramun ne bai dace musallafi sai kike sallah ba asubahi ce ka tashi kan gari ya waye azhar ana kira la'asar ana kira magariba ana kira isha kai ba akan lokaci irin wannan sababin an kare su da rukunan su da sukofin su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ce ake ta inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah madaukakin sarki ka dadar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ka albarkace mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah kana mana daidai domin aiki da abin da ya dace don subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin na so na'am to insha Allah muka dawo rana to insha Allah sai mu ambace su sai mu wuce insha Allah Allah sa mu dace da haka matsalai ka kuma ce suna ta da nisan akan gabar insha Allah Allah sa mu dace